أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 17 da watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 18 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine aljami'u sahi na al'imamul bukari yau zan mu irisa zan mu irisa kitabu tayammum mu shiga cikin kitabu salah kai tsaye zan mu tashi babi na bakwai a cikin kitabu tayammum babi na bakwai al-Imam al-Bukhari ke cewa babun iza khafa al-junub ala nafsihi al-marad aw al-maut aw khafa al-adash tayammum baban da ke bayanin iza khafa al-junub idan mai janaba ya ji tsoro ala nafsihi al-marad iza khafa al-marad ala nafsihi ma'ana idan ya ji tsoron rishin lahiya ga karan kanshi aw al-maut ko kuma mutuwa aw khafa al-adash ko ya ji tsoron ishiruwa yana bulaguro in ya sha ruwan zai yi ishiruwa to tayammum sai ya yi taimama baban bayanin da zai yi kenan al'imamul bukhari yake cewa wa yuzkaru annab amurbin al'as ana ambata cewa amurbin al'as a janaba fi lailatin barida ya yi janaba cikin wannan mai dare mai tsananin sanyi fatayan mama sai yi taimama bai yi wanka ba wata la ya karanta cewa la taktulu anfusakum kada ku kashe kawuninku inna allaha kana bikum rahima fa zukira lin nabi sallallahu aka ambata ma annabi sallallahu wannan magana falam yu annif annabi bai yi zargi ba bai zarge shi ba akan abin da yayi nan al'imam bukhari ya kawo shi da siga cewa wa yi zukaru me yake nuna mana kenan? ishara ce akan ba tabbas ba ne zama na sahihi haza ta'aliq wa salahu abu dawud abu dawuda ya kawo hadisin da sanadin shi haka nan al-imamu hakim ta hanyar Yahaya bin Ayub daga Yazid bin Abi Habib daga Imran bin Abi Anis daga Abdurrahman bin Jubair daga Amr bin al-As yake cewa ihtamaltu na ihtalamtu nayi mahalki fi lailatin barida a cikin dare mai tsananin sanyi fi gazwata zati salasil a cikin yakin da ake cewa gazwata zati salasil fa ashfaqtu an aktasilu fa ahlik sai naji tsoron in yi wanka sai in halaka fa tayammamtu sai nayi tayammama summa sallaitu bi ashabi subha sannan sannan sallar asuba da abu mutane na da muke tare da su fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam hiska ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun fa qala sai ce ya amru ya kai amru sallaita bi ashabika wa anta junub kai sallah da mutanenka kuma kana da janaba fa akhbartuhu billazi mana'ani min al-iktisal sai na bashi labarin abin da ya hana ni yin wanka wa qultu sai nace mishi inni sami'tu Allah yaqulu ni dan naji Allah ne yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya bai ce komai ba akan wannan kenan wannan me yake nuna mana wannan shine bukhari ya kawo mu'allaq me yake nuna mana wannan hadisin hmm? takariri ne na annabi alaihi salatu wassalam tun da har ya ma yi dariya da a ce ya haɗu ya yi abin da ya yi ba haka bane da hana shi zai yi shi yasa ya ce falam yu annif annabi al-imam al-bukhari yace bai zarge shi ba a cikin wannan hadisi jawazu tayammum li yawmi tawaqqa min istimalul halak halaccin yin taimama ga wanda yake tunanin cewa zai hallaka idan yayi taimama ma'ana shi wannan hadisin da al-imam al-bukhari kawo mu'allaq su kuma ashabu sunan suka kawo shi imamu abu daud ya ce duk ɗaya ne ya kasance don saboda tsananin sanhi ne ko wani shi kuma cikin shi akwai halaccin sallah ga mai taimama limutawadi'in ga masu arwalla suna da arwalla kai kuma kana da taimama ka ja su sallah sabanin abin da yake a mazhabin malikiya wa zawajil ijtihadi fi zamanin nabi da kuma halaccin yin ijtihadi a zamanin annabi alaihi salatu wassalam sai dai kuma ba a tsayawa a dogara da shi sahabi yin ijtihadi dole kuma sai a arada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bayanin daidai ne ko ba daidai ba ne. Hadisi na harko na yau da zan mu tashi shine hadisi na ɗari uku da da arba'in biyar. الإمام البخاري كي حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد هو جندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود أبو موسى يتي ما عبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي إذا بيسامو ruwa ba zai salla ba qala abdullahi sai abdullahi yake cewa law rakhastu lahum fi haza da na musu rangume cikin wannan kana iza wajada ahaduhum albarda to idan ɗayan su ya samu sanhi qala haka za kawai sai ya aikata haka qala bi ma'ana fa'ala sai ya aikata haka wa salla'a ya'ani tayammama sai yi tayammama ana gwada mishi yayi ce ya kusanta idan muka musu rangwame akan wannan daga mutum ya ji sanhi kawai sai yayi haka ma'ana sai yi tayammama wa salla qala sai ce qultu fa aina qawlu ammar li umar ina magana ammar da umar qala sai ce inni lam ara umar qani abi qawlu ammar ni ina ganin umar bai nitsi ba gami da maganar ammar magana ta ammar kuma shine hadisin da zan mutarru shine yake nihi hadisi na 346 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Umar bin Habs haddathana Abi haddathana al-Amash qala sami'tu Shaqiq ibn Salama qala kuntu inda Abdullah wa Abi Musa na kasance wajen Abdullah da Abu Musa fa qala lahu Abu Musa sai Abu Musa ya ce mishi a ra'aita ya Aba Abdurrahman idza ajraba ba ni labari ya Abu Abdurrahman idan yayi janaba mutum falam yajrima an bai samu ruwa fa kaifa yasna'a ya zai aikata faƙala abdullahi sai abdullahi ke cewa la yusalli ba zai yi sallah ba ta yaji dalma har sai ya samu ruwa faƙala abu musa sai abu musa ya ce kaifa tasna'u fa kaifa tasna'u bi qawli ammar hina qala lahu an-nabi ya zakai da magana ammar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kana yakfika ai ya wadatar maka qala sai ya ce alam tara umar lam yaqna abi zalika ba kaga umar ba bai nitsu ba da wannan magana ta ammar faƙala abu musa sai abu musa ya ce fada ana min ƙauli ammar to ka bar mu da magana ammar kaifa tasna'u bi hazihi al-aya ya zaka yi da wannan aya wai ita ce kenan wadda ammar in ya kawo hujja wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wadda ya kawo hujja da ita cewa ka kashe kanku kenan yake mishi nihin cewa amma kaddara cewa Umar bai nitsu ba da magana da Ammar ya gaya mishi don waƙi'a ce wadda an yi ta Umar ya manta Ammar ya tuna mishi cewa da ni da kai muna cikin bulaguro muka yi rishin ruwa sai muka yi taimama muka to muka gaya ma annabi hadisin da har karshen shi to umar anan bai yarda ba a karshe ce mushi bai nitsi ba da maganan nan dan shi ya manta ce mushi yayi ka dauki nauyin abin da ka dauka nullika min hamata wallait to shine yace mushi ma kaddara cewa umar bai yarda ba da magana ta ammar to ya zaka yi da wannan aya yace fa ma dara abdullahi ya kulu fa abdullahi bai san abin da zai faɗa fa kala sai ce mushi inna laura khasana lahum haza da a ce mun yi musu rangwamen wannan ma'ana bai kadan saboda wannan aya ce babu yadda zai da ita yace iza barada ala ahadihim alma idan ruwa yamma ɗayan sa sanhi an yada ahu sai ya bar shi ya taimama sai ya taimama fa qultu li shaqiq sai na ce ma shaqiq fa inna ma kare abdullahi li haza saboda haka ne abdullahi yake wannan qala na'am sai ya ce mishi i a cikin hadisin da yake ce mishi kabar magana ammar cikin shi jawazul intiqal min dalilin ila dalilin awdahu minhu cirata daga wani dalili zuwa ga wani dalilin da ya shi hutar wahili kuna tattaunawa ta addini da wani idan an kawo ka kawo mishi wani dalili wanda mahallu shahirkin shi ba kyarara ba ake fahimta sai ka bar wannan ka kawo dalili wanda mahallu shahirkin shi kyarara ake fahimta shi karkashin aya ko karkashin hadisin gashi nan a hadisin tunda ba za a fahimci hakan kin ba da ya kawo mishi itiradi sai kuma ya kawo mishi aya wadda ita kuma babu yadda zai da ita shine yace fama dara bai san ba abin da zai ce mishi dan saboda ba su da jayayya da aya Allah ko hadisi in ya tabbata wa mimma fihi al-ikhtilaf ila ma fihi al-ittifaq kuma cikin shi da abin da akwai sabani a cikin shi sai ka bari zuwa ga abin da aka yi ittifaki wannan dai aya tana bayanin cewa idan mutum ya ji tsoron zai kashe kanshi ko zai cutar da kanshi kada ya aikata wannan abun kenan wannan shi dalili ne wadihi kyarare yake a zahiri sai ya bar wancan akwai sabani ya bar hadisin wancan wanda shi ana sabani ma wa fihi jawaz taymu bi khilaf ma nukila an Umar ibn Mas'ud a cikin shi akwai halaccin taimama da sabanin kuma abin da aka cirato daga Umar da Ibn Mas'ud cikin shi akwai nuni zuwa ga sabutu hujja abi Musa tabbatar hujja abi Musa cewa bai san abin da zai faɗa ba wanda zancen shi zai zo a nan gaba sai babi na gaba babi na takwas babu taimu mudaraba baban da yake bayanin cewa taimama dai bugu ɗaya ne al-imam al-bukhari ke ce hadisi na 300 kenan kaga kullu baban mana al-imam al-bukhari yana raddi ga mazhabin mu na malikiya cewa darbata na darbata lil wajh darbata lil dayn lil mirfaqain wanda hadisi ne shi ma hadisi ne dai bai da inganci ina ga mun ganshi ciki الإمام البخاري كتش حديث دريبي دا أربعين دا بكوي حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شكيك قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري ناكسا شيء أزمن تارد عبد الله لكما أبو موسى الأشعري فقال له أبو موسى سي أبو موسى كتش لو أن رجلا أجنب دا أتي متن ياي جنبا falam yajid alma shaharan bai samu ruwa ba wata guda amma kana yatayammamu yusalli shin ba zai tayammama ba yi sallah fa kaifa tasna'una bi hadhihi al-aya fi suratul ma'ida yace mishi ya zaku yi da wannan aya take cikin suratul ma'ida falam tajidu ma an fatayma musa idan tayyiba ba ku samu ruwa ba to ku yi tayammama guri wanda yake mai kyau fa qala abdullahi sai abdullahi yake cewa law rukhisa lahum da an yi musu rangwame la aushaku iza barada alaihim alma da sun kusanta idan ruwa yayi musu sanhi an ya tayammamu sa'ida su nuhaci ƙasa su yi taimama qultu sai nace mishi inna ma karitum haza li haza dan saboda wannan ne kuka ki haka qala na'am sai ce mishi eh fa qala abu musa sai abu musa ya ce mishi alam tasma qawla ammar al umar baka ji ba magana ammar da ya ga ma umar yace ba a sani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni cikin wani bulaguro fa ajanabtu sai nayi janaba falam ajid lima ban samu ruwa ba fa tamaraktu fi sa'iri sai nan nutsu cikin ƙasa ya ce kamata mun guda ba kamar yadda dabba take nutsuwa kenan nan kiyasi ne yayi tun lokacin ba a sabko shar'antuwar taimama ba ya ga tun da wannan taimama da janaba nake ni ga mai janaba sai ya ga cewa tun da shi janaba ce gare shi kenan yadda zai yi wanka da ruwa haka ya kamata ya nutsu cikin ƙasa ya wanke jikin shi gaba ɗaya tun da ijtihadi ne babu a wannan hadisi ya ce fa zakartu zalika lin nabi sai na ambatan ma wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce inna ma ya kafi ka an ta sana'a kaza ya isar ma ya wadatar maka ka aikata haka fa daraba bi kafihi darbatan alal ardi sai annabi yayi bugo da tahin shi bugo guda akan kasa summa nafadaha sannan sai ya kakkabe kenan da ya kakkabe haka kamar yadda mai risala yake cewa fa in ta'allaka bi ma shay'un nafadahu ma nafadan khafifa in hannun ya dauko wani abu ya kakkabe shi kakkabewa da take mai sassauci summa masaha biha zahar kafihi bi shimalihi sannan sai yayi shafa ga zahirin tahin shi da dama shi au zahara shimalihi bi kafihi ko kuma zahirin wannan kin shi hagum kin shi da tahin shi summa masaha bi ma wajhahu sannan ya shahi huska shi da su fa qala abdullahi sai abdullahi yake ce a falamtar umar lam yakan abi qawla ammar shin baka ga ba umar bai nitsi ba bai wannan ba da magana ammar waza da ya ala sai ya ala ya kara daga amash daga shagig ya ce kuntuma abdullahi wa abi musa na kasance tare da abdullahi da abin musa faƙala abu musa sai abu musa yake cewa alam ta sama ƙaulu ammar li umar baka ji ba magana ammar da yake gaya ma umar inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba asani ana wa anta annabi sallallahu alaihi ya aike ni wata ran da ni da kai fa ajanautu sai na yi janaba fatamakka'at fi bisa'iri sai na nutsu cikin ƙasa fa ataita rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarnahu muka bashi labari fa qala sai ce inna ma kana yakfika hakaza ya wadatar maka ka aikata haka wa masaha wajahu wa kafaihi wahida yayi shafa da huska shi da tafin shi shafa guda nan gurin ina muhallin shahid duka taimama fa daraba bi kafihi darbatan alal adi summa nafadaha summa masaha biha har zuwa karshe ba ambaci ba ce ya mai koma yayi wata shafa ta biyu wannan shafa daidai ita ce ya yi ta huska da hannuwan da ita zuwa wannan makariyar hannu kuma ita ce da ya shahi huska saboda ita ce taimama mafi inganci ta zo cikin sahih bukhari ta zo cikin sahih muslim wadda ba ita ba ta saba mata ana gabatar mun gani cewa kuma hadisi daga cikin abun nan na tarjihi in an sun ci karo da hadisin bukhari da muslim ahadu sahihaini dai ana gabatar da shi akan wani hadisin da ko da sahihi ne balle ma wancan da ifi ne na al-imam al-baihaqi ne ina go dara kudin a nan gurin kuma abinda zan mu fahimta sahabbai kansu Allah musu rahama sun kasance suna samun sabanin fahimta a tsakaninsu amma kuma mu ga yadda suke tattamana cikin ruwan sanyi cikin suna akwai wanda ya zagi wani akwai wanda ya tada jijiyoyi suka yi taɗimi a kan matsalar cikin kwanciyar hankali da nutsuwa suka yi magana kuma umar da bai yarda ba hakanan suka tahi a hakanan bai yarda ba cewa ya tuna tun da ce mashi ya wata ruwa nuwalli kamin hamata wallait zan mu jibinta maka abin da ka ɗauka tun da kai ka ce abin ya faru da ni da kai ni kuma na mance kai ka je ka rika bada hadisin amma ni na mance kuma ya ci gaba da bada tun da shi yana tune umar kuma ya mance ba zai mushi wannan bai ce ai tunda na mance kai kai ka fasa kai ma ba da da shine shugaba malamai magabatanmu ma wanda suka kasance zaga su imamu shafi'i su al'imamu malik da su zamana su shafi'i da su da abokan husuma suna jayayya suna tattauna akan mas'ala kuma cikin ruwan sanyi cikin nutsuwa tun daga sahi har a kai sun taɓa yin munazara shafi'i da shi da wani tun daga sahi har zuwa isha tun da sahi har zuwa isha kuma suka komo suka ci gaba har zuwa asuba suna tattauna akan mas'ala kuma munazara ce amma kowa da ikhlasi ya zo kowa da kyakkyawan manuha ba wai da gurin in kare manuhata ba ko kuma da gurin in kare abin da nake kai ko ma yaya ne sai dai a watsi ko kuma da nihin in tozarta wancan kin inda kyakkyawan manuha ne sai Allah ya kawo daukin shi kawo taimakon shi bayyana gaske amma duk in aka taho ɗaya yana da muguwan manuha to har abada ba za a cimma gaci ba abin da muka rasa kenan a wannan zamanin wa fihi liktifa bi darba wahida fi tayammum a cikin shi akwai wadatuwa da bugo guda a cikin tayammama mutum yayi bugo guda wa naqala ibn al-munzir ibn al-munzir ya cirato wannan magana daga jumhurin malamai ibn al-munzir a cikin ilimi Allah mishi rahama kogi ne shi yake da al-awsat fi sunan wal ijma awsat ne littafin mujallad 12 ko sha uku a wata ɗaba wanda yana bayani akan mazahib na malamai malamai ba mazhabobi hudu kaɗai ba dukkan wasu malamai na fikihu da kuma ya yi rinjaye akan cewa kuma ga abin da muka gani a shi ne daidai kuma mafi yawancin abin da ibn al-munzir ya gani shine daidai kin wanda muhaqiquna suke tabbatarwa cewa shine haka nan kin ya rasu kuma tun shekara ɗari uku da yan kaɗan yake cewa shine magana jumhurin malamai cewa taimama bugu ɗaya ya wadatar hadisi na gaba na 348 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Abi Raja qala haddathana Imran ibn Husayn al-Khuzai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a mu'tazilan ya ga wani mutum a hura a can gehe kan wani ya fassara shi da mu'tazili fa mu'tazilawa akwai mu'tazilawan haka nan ne haka ake kiran dan ba mu'tazili ba mu'tazili haka za a faɗe shi amma nan yana nihin wanda ya koma can hura dan asalin mu'tazila kin ma dan saboda itizal ne kaurace ma Hassan al-Basri aka ambace su da Wasil bin Adha asalin wanda ya huddo aqida ya kauce ma majalisin Hassan al-Basri Hassan yake cewa itazala anna Wasil dalilin wannan ake kiransu da mu'tazilawa shine wanda suka koma hura ya ce lam yusalli fil qawm annabi ya ga wani mutum wanda ya koma hura bai yi sallah cikin mutane ba fa qala sai ya ce mishi ya fulani ya kai wane ma mana aka an tusalli fil qawm me ya hana ka an tusalli fil qawm kai sallah a cikin mutane fa qala sai ya ce ya rasulullah asabatni janaba ya ce ya ma'aikin Allah janaba ta same ni wala ma kuma babu ruwa qala sai ya ce alayka bi sa'id ina umarninka da guri mai kyau fa innahu yakfika ya wadatar maka al-imam al-bukhari ke cewa laysa fi at-tasrih bi kauni darba fi tayammum marra wahida a cikin wannan hadisin babu nuni akan cewa tayammama bugu ɗaya ne yace fa ya tamilu an yakuna al-musannif akhadhahu min adam at-taqayid mai yiwa al-Imam al-Bukhari ya dauki wannan ne a kalkashin wannan hadisin a kasancewa tunda Annabi bai sa iyaka bai sa kaidi ba kawai a ɗaya take li'an al-marat al-wahida aqallu ma yahsul bihi al-imtisal lan saboda yi guda ɗaya shine mafi karancin abin da za a ce wani ya cika umarni in an ce tashi kai kaza in ka yi ɗaya ya wadatar in dai ba a sa maka adadi ba aka ce tashi i kaza kawai yi ɗaya ya wadatar in an kaga uku ko hudu ko biyar to iyaka aka sa maka ina yace bukhari haka ne yake nihi wannan babi da al-imam al-bukhari ya kawo babi a kalkashin shi babi na tara wanda yace babun bai ambaci komi ba a wajen ku ya ka babi ne ya bar shi kamar wata kura shi ne shi haka ya zo a cikin wasu nusakh da dama amma a ruwaya asili nuska ta al'imamul asili babu ambatan babu kawai cikin hadisin game yake da wancan hadisin da wannan shi yasa al'imam ibn hajar ya yi ƙoƙarin yin taujihin cewa ba a samu ba ba a samu ba mahallu shahid akan darba wahida ne don saboda yana game da wancan a nuskar da ke wajen shi babu babu bayanin ƙarin wannan babu babi a ciki wannan shine ƙarshen littafin tayammum kitabu tayammum al-imam al-bukhari kuma kamar yadda muka haɗa yana da husnul likitam gashi ya ce fa alayka bis alayka bis sa'id fa innahu yakfi ya wadatar maka kenan yana nuni ne kan cewa ban kwana ne yake ƙarshen babi ne khatima al-imam ibn hajar yake cewa kitabu tayammum gabaki ɗayan shi ya tattaro akan hadisi marfu'i guda goma sha bakwai wanda aka maimaita hadisi guda goma ne guda biyu cikin su mu'allaka ne wanda yake hadisi khalis tatacce guda bakwai ne ɗayan su mu'allaka ne sauran dukkan su mausulai ne muslim ya dace da bukhari wajen huddosi wannan hadisan duka gabaki ɗaya banda hadisin amr ibn al-as wanda yake mu'allaq a cikin shi akwai mawqufai cikin kitabu tayammum daga sahabbai da tabi'ai asar guda goma daidai guda ukun su da sanadun su ita ce fatawa Umar da Abi Musa da Ibn Mas'ud yace na daga cikin bara'atul khitam kyakkyawan karshe da kyakkyawan cika babi al-Imam al-Bukhari da ya kawo cewa fa in alayka bi sa'id fa innahu yakfi kai sai zan mu shiga cikin sabon kitab wanda kuma kitabu kin wannan a cikin aljami'u sahih kitabu salat ba karamin wannan bane a jima'a ana yi ne yana cikin manya-manyan kutub wanda sun kwashi hadisai da dama a cikin aljami'u sahih al-imam al-bukhari yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabu salah kitabe na takwas shine kitabu salah wanda zai bayani akan sallah babu na ɗaya kalkashin shi al-imam al-bukhari yake cewa babu kaifa furidatu salatu fil isra baban da ke bayanin yaya aka farnanta sallah cikin isra'i wa qalibun abbas ibnu abbas yake cewa haddasani abu sufyan abu sufyan ya bani hadisi fi hadisi hirakala cikin hadisin hirakal fa qala sai ce ya amurna yana umartan mu ya anin nabiyya yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam bi salati wa sirqi da sallah kuma da gaskiya wal afafu da kamun kai na farko yace bi salati yana umartar mu da sallah kenan shine mahallu shahidin cikin asarin nan tarihi tashri'i ne al-Imam al-Bukhari zai ba mu saurara hadisin Isra'i ne dogon hadisi hadisi na 349 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Yahya ibn Bukair haddathana Lais an Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malik kale yake cewa kana Abu Zar Abu Zar ya kasance radiyallahu anhu yuhaddis yana bada hadisi annan nabi sallam annabi mai tsira da amincin Allah kala yana cewa furija an sakafa baiti an bude gami da rihin daki na wa ana bi makka ni ina makka kenan kama wannan rihi ne daki a yaye shi haka ya rika ganin sama yace fa nazala jibril alaihi salam sai jibril mai amincin Allah ya sauko fa faraja sadri ya bude kirjina summa gasalahu bima'i zamzam sai ya wanke shi da ruwan zamzam summa ja'a bi dastin sannan sai ya zo da tasa tasa shine kwano na shan ruwa min zahabin na zinare mumtali'un hikimatan wa imana wanda ke cike da hikima da imani fa afragahu fi sadri sai ya zuba shi a cikin kirjina sun ma'adbaqahu sannan sai ya rihi nan gurin wanda suke zai sa hankali a ciki zai tunanin cewa imani ba jauhar imani ba arad bane abin shi kuma abin da yake jauhari shi ake iya cewa an kama shi an zuba ba wani abu bane wanda kana iya kama shi kana wanda zai rike abin littafin nan haka ba an ce ba imani ko hankali ko kuma hikima su ma ga an rike su haka to amma mantawa mutane suke yi wanda suke kawo sa hankalinsu ciki irin wannan nasussuka ne wanda mutum in zai sa hankalin shi zai hallaka Allah kaɗai Allah shi yake da iko akan komai gobe kiyama zan mu ga cewa su zumunta suna magana su kaza su duka wannan kalkashin kudura Allah ne yana da iko wanda ya sa hankalin shi sai ya hallaka eh wancan daban ne yace sun ma akhadha bi yadi sannan sai aka dauki hannuna wancan ai cewa aka yi sai ya hudda rabon shaidan a ciki yadda nan kuma aka kawo hikima da imani aka zuba fa araja bi ila sama yace sun ma akhadha bi yadi sannan sai kama hannuna jibrilu kenan fa araja bi sai yayi sama da ni ila sama zuwa sama sama'i duniya sama ta daya falan ma ji'itu ila sama'i duniya yayin da nazo zuwa ga sama ta daya qala jibrilu li khazin sama sai jibrilu yace ma mai tsaron sama iftaha buɗe ƙala sai ce man haza wane ne wannan ƙala jibril sai jibril ya ce ya ce jibril ne ƙara sai ya ce mishi halma aka ahadun shin tare da kai akwai wani ƙala na'am ya ce eh ma'i muhammad tare da ni akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ƙala sai ya ce ursila ilaihi aikawa aka yi gare shi ƙala na'am sai ya ce eh falan ma fataha yayin da ya bude yake nan yake nuna mai kyakkyawan kula ga mai gadi wanda aka sa tsaro wanda aka ba kula guri falan ma fataha yayin da ya bude a launa sama a duniya sai muka hau sama ta daya fa iza rajulun qa'idun ala yaminihi sai ga wani mutum a zamana a dama shi aswad wani aswidatun da wani baki wa Allah ya sarhi aswida kuma a dama hagumikin shi ma ga wani baki iza ce iza nazara qibala yaminihi dahika in ya kalli dama shi sai ya fashe da dariya wa iza nazara qibala shimalihi bahika dahika baka idan ya kalli wajen hagun in shi sai ya kuka faƙala sai ce marhaban bin nabi salihu bin salih ma dalla da annabi na gari kuma ɗa na gari qultu li jibril sai nace ma jibril man haza wane ne wannan ƙala sai ce haza adam wannan annabi adam ne wa hazihi al-aswida an yaminihi wannan bakin da kake gani a damar shi wa shimalihi da hagumikin shi nasmu banihi ran diyan shi ne fa ahlul yaminu minhum ahlul janna yan dama sune yan aljanna wal aswilati allati an shimalihi ahlun nar kuma bakin da kake gani a hagumikin shi yan wuta ne fa iza nazara an yaminihi idan ya kalli dama shi da hika sai yayi dariya wa iza nazara qibala shimalihi idan ya kalli wajen hagumikin shi baka sai yayi kuka hatta a rajabi ila sama'i saniya sai kenan anan mun gane cewa annabi adam a sama ta ɗaya yake yace sai da yaje da ni zuwa da sama ta biyu fa fataha sai fa qala sai ce li khazini ha ga mai tsaranta iftaha bude fa qala lahu khazinu sai mai tsaranta yace misal ma qala al-awwal kamar yadda wancan mai tsaranta ɗaya faɗa shi ma haka yace fa fataha sai ya bude qala anas anas yace fa zakara sai ya ambata annahu wajada fi samawati adam a cikin samman nan ya samu annabi adam da idris da musa da isa da ibrahim alaihim salatullahi alaihim summa walam yusbit kaifa manazilhum ma bai ambaci ba yaya matsayin su yake cewa wane yana sama ta kaza wane yana sama ta kaza da wata ruwaya ta zo ta ambaci haka nan gaira annahu zakara sai dai cewa ya ambata annahu wajada adam ila fi sama'i duniya ya samu annabi adam a sama ta daya wa ibrahim fi sama'i sadisa annabi ibrahim a sama ta shidda qala anas anas yace falamma marra jibril yayin da jibril ya wuce bin nabi ga annabi bi idrisa ga idris kala sai ya ce marhaban bin nabi salih ma dalla da annabi na gari wal akhu salih da kuma dan uwa na gari kenan kaga shi ya kira dan uwa baya ce ba da na gari tunda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan shi bane ba matsayin dan shi yake ba qultu shi adam kuma dan shi ne qultu sai nace man haza nace wane ne wannan kala haza idris wannan idris ne malaman tafsiri sun nuna cewa shi a sama ta hudu ne yake a galkashin warfa'anahu makanan aliyya ya ce sun mamaratu bi Musa sannan sai na wuce da annabi Musa faƙala sai ya ce marhaban bin nabi salih ma dalla da annabi na gari wal akhu salih da kuma ɗa na gari kamar yadda ɗan uwa na gari kai nake so a cikin suratu maryam kalkashin nan malamai suke ta kawo malaman tafsiri suke ta bayanin kowane annabin a wace sama yake da dalilai da hujjoji kulta sai na ce man haza wane ne wannan yace haza Musa wannan Musa ne sun mamaratu bi isa sannan sai na wuce da isa faƙala sai ce marhaban bil aku sale ma dalla da dan uwa na gari wa nabiyu sale da kuma annabi na gari qultu man haza na cewa ne ne wannan ƙala isa aka ce isa ne sun mamaratu bi ibrahim sannan sai na wuce da annabi ibrahim faƙala sai yake cewa marhaban bin nabiyu sale ma dalla da annabi na gari wali ibnu salih da ɗa na gari idan kaga shi ma dan saboda ɗan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗa na hakika ma wanda an bi salsala zure shi tana kaiwa gare shi qultu man haza na cewa ne ne wannan kale ce haza ibrahim wannan ibrahim ne qala ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri malamin malik yake cewa fa akhbarani ibn hazm ibn hazm ya bani labari annabin abbas cewa ibn abbas wa aba hayya da aba da aba habba da aba habbatul ansari ya kula ni suna cewa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam nan haka wani tunanin shi ji an ce ibn hazm ya tunanin ibn hazm ya al-muhalla malamin fiqh wannan magana sahabi ne ake sahabi ne kala nabi sallallahu annabi sallallahu ya ce su mu gashi ibnu shahab tabi'i ne wanda zai bashi hadisi shine sahabi ibn hazm kuma ba gamin shi da tabi'i kala nabi sallallahu sai annabi sallallahu yake cewa sun ma'araje bi sannan sai akai sama da ni hatta zahartu har sai da na hau sama wa ma'arija alaiha ya zaharu ne ya zaharu ne hawa sama kan ne mustawan zuwa ga wani matsayi asma'u fihi sarifal aqlam wanda ina jin karan alqalumma wanda suke rubuta kudura qala ibn hazm ibn hazm da anas ibn malik suke cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa farada Allahu ala ummati 50 salatan sai Allah ya faranta ma al'umma ta sallah 50 faraja'at bi zalika sai na komo da wannan hatta maratu ala Musa hayda na wuce ga annabi Musa fa qala sai ce ma farada Allahu alaka ala ummatik me Allah ya faranta maka ga al'ummarka qultu sai nace farada 50 salatan ya faranta mana sallah 50 qala sai ce farji ila rabbika koma zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka dan al'ummaka la tudiku zalika ba su iya ma haka nan ba faraja'ani fa wada ali shadarha mukai muraja'a da Allah ya rage muni wannan kintarabinta aka maida ta 25 faja'altu ya faraja'atu ila Musa na komo zuwa ga Musa annabi Musa qultu sai nace mishi wada a shadarha ya sabke mini ragin rabinta fa qala sai ce raji irabaka koma ga ubangijinka dai fa inna ummataka la tudiq al'ummaka ba su iya ba faraja'atu fa wada ashadar hadin saboda shi ya jarrabi wata ruwaya ya ga mai cewa na jarrabu banu isra'il sama da haka ba su kasawa suka yi yace kuma a sabke maka yace sabke mana rabinta faraja'atu ilaihi na koma kala yace min irji ila rabbika koma ga ubangijinka fa inna ummataka dan al'ummaka la tudiq zalika ba su iya haka ba faraja'atuhu sai na koma kai muraja'a da shi ma'ana cewa Allah a rage mini kaza kamar ciniki ne fa qala sai yake cewa hiya khamsun wa hiya khamsun yace guda biyar ce kuma a matsayin hamsin kin take la yubaddalu alqawlu dai ba a sauya magana a wajena kenan tunda can da hamsin kin take na baka ita a matsayin biyar kuma za a lumka ta ta rika zama hamsin alhasar atbihashar amsaliha ya ce faraja'atu ila Musa na koma zuwa ga Musa faƙala sai ce raji'i rabbaka koma dai ga ubangijinka kulta sai na ce mashi istahayutu min rabbi na ji kumya ubangijina daga biyar kin nan kuma bana ƙara koma ba tunda har an ce mini la yubaddalu qawla ladayhi hiya khamsun wa hiya khamsun summan talaqa bi sannan sai ya tahi da ni hatta tahabi ila sidratil muntaha sai da muka tahi da ni zuwa sidratil muntaha magare tikewa ya ce wa gashi ha alwanun la'adari wa gashi ha alwanun wani launi-launi da ya lullube ta la'adari ma hiya ban san ba ma ne sun ma'udikiltar janna sannan aka shigar da ni aljanna fa'iza fiya haba'ilun lu'ulu sai ga igiyoyi na lu'ulu'i wa iza turabu halmis kai za ƙasar cikin ta ma turaren almiski ne wannan asalin abin nan tarihi tashari na sallah ke a cikin hadisin wannan da ya kawo tafsirin hikima ma da aka ce an buɗe zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam an zuba hikima hikima malamai sun yi fassara ta akan maganganu masu da dama wace ta ce kawai ma'ana al-ma'rifatu billahi ma anafu abzul bashira sanin Allah madaukin sarki kuma tare da basira sanin Allah tare da basira tare da ilimi ma'ana ba tare da jahilci ba ita ce hikima wata hazibun nafsa da tsarkake rai wata haƙiƙil haƙƙi lil amal bihi kuma da tabbatar da gaskiya don aiki da ita wal kaffu an duddahi da kamiya game da kishiyar gaskiya wal hakimu man haza zalika ibnu hajar yace mai hikima shine kawai wanda ya tattaro wannan abubuwan wa qad nadaka lahu wa qad tutlaqu hikma ala alquran hikima ana itlaqin ta akan ma'anar qur'ani wa huwa mustabilun ala zalika kulluhu ta tattaro dukkan wannan kin haka nan ana kiran hikim annabta da hikima wa qad tutlaqu wannan annabin da muka wuce gashi ce Allah cewa an bashi hikima amma kuma wannan da annabi Musa hadir hadir Allah ce ya bashi hikima hikima nan annabta yake ne wa qad tudlaku alal ilmi faqat wani lokaci ana kiran hikima ana nihin ilimi kawai wani lokaci kuma ana nihin sani kawai yace wa Ibrahim fi sadisa da yace Ibrahim yana cikin sama ta shidda wannan ya dace da ruwaya sharik daga Anas abin da ya tabbata daga cikin dukkan ruwayoyi cewa annabi Ibrahim a sama ta bakwai yake idan muka ce mai iraji an yi tana yiwa an yi shi so biyu ne wani gami an same shi a wannan gurin wani gami an same shi a wancan gurin tana yiwa ya kasance haka nan yake cewa wata ruwaya annahu ra'ahu mustandin zaharu ila baitul ma'mur a yaga annabi Ibrahim yana kishin gide a bayan shi a baitul ma'mur shi kuma baitul ma'mur a sama ta bakwai yake babu sabani amma abin da ya zo daga aliyu an aliyu annahu fi sadisa daga aliyu cewa yana sama ta shidda a wajen shajaratu duba idan har ya tabbata to yana nihin albaitul lazi fi sadisa bi janib shajaratu duba ɗakin da ke sama ta shidda wanda yake hura da shajaratu duba dan saboda ya zo cikin kowace sama akwai baiti ɗaki wanda yake daidai da ɗakin ka'aba kuma kowanne ana rayar da shi da mala'iku sama ta ɗaya haka nan sama ta biyu haka nan wanda kuma a jere suke da juna da Ka'aba wannan magana ta zo daga Rabi ibn Anas da wani shi cewa Baitul Ma'mur a sama ta ɗaya yake to wannan za a ɗauke shi ne akan cewa akwai ɗakin da yake daidai da baitul ma'amur in kuma yake daidai da ka'aba idan aka yi haka sai zama na ambata cewa sama ta bakwai ko sama ta shidda babu cin karo da juna akan maganganun guda biyu wa abda ibn al-munayyir huna nuqta latifa nan gurin ibn al-munayyir ya kawo wani abu da daɗi na ilimi Allah mashi rahama yake cewa a wajen faɗar shi ga annabi Musa yake cewa da ya umarce shi cewa ya koma an maida su guda biyar yace naji kumiyar ubangiji na ibn al-munayyir yace yana yiwa ya kasance tafarrus min kawn at-takhfifi waqa khamsan khamsan annahu law sa'ala at-takhfif anan gurin yace annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa naji kumiya in koma zuwa ga ubangiji na yace idan mun nura ragewar sallar tun daga farko ya je a rage biyar ne ya komo a rage biyar ya komo to da aka taho wanzo biyar ta ƙarshe in kuma ya koma aka ce me za a rage kenan sai komo da babu sai a ce an hwasa ma sallan gaba daya kenan shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya san cewa idan ya koma yanzu kuma duka ne za a rage ta kenan sai zama na an hwasa wanda kuma wannan bai yayi ba ya san cewa a shari'a shi akwai sallah da ya amshi rangwame cewa da an ɗauke mishi sallah gaba ɗaya ma ya nemi ne kamar ya nema ne cewa Allah a sauke mu sallah gaba ɗaya ma wanda wannan kuma dole ce ya ji kumya ba zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki wannan da ya ce hamsin wa hamsin ya ce ala jawazin nasaku qabla al-fi'l akwai matsala ta malaman usul fiqi da suke tattauna cewa ya shin ya halitta a shahe aiki a shahe aikin kahin wani ya aikata shi ko so daya an shar'anta wani abu to kuma kahin abin nan kin shi kahin wani ya dabbaka shi a ce an shahe shi ibnu battal yake cewa baka gani an goge sa wannan yayi halacci yayi nuni akan haka nasakh ne an shahe wannan sauran ba tare da kowa ya yi aiki da su ba yana daga cikin dalili kahin a sallace su sannan sai Allah ya farala kuma wajen ladan yake ba ma mutane hakana amma ibn al-munayyir ya biyo baya magana wannan da baya cikin littafin shi na usulul fiqh da malaman sharhi suka ce mushkil ne akan wanda ya tabbatar da cewa ana yin nasakh kahin a aiki wanda shine magana malaman asha'ira ko kuma wanda suka hana yin hakan in kawan mu'tazila dan dukkansu sun yi ittifaki gabaɗi ɗaya akan cewa la yutasawwaru qabla al-balag yanzu ai da muka ce cewa nasakh ne shahewa ce akai kahin ai aiki ai kunyar rago to ya za a yi ce ibn al-munayyir a ce an ambace shi da nasakh ne kuma kahin a isar ma wa aka isar ma balle a ce shahewa ce ba wanda aka isar ma annabi ne kawai ya ji kenan ba a kama al'umma ba balle a kira shi da cewa shahewa ce nasakh ne hadisin isra'i ya abu kahin nasaka ne a kawo kenan sai zama na wannan akwai ba zai zama na hujja ba akan cewa ya halitta an nasakh kahin a yi aiki da shi wanda malaman tafsiri suna kawo shin huda matsalar nan a ƙarƙashin faɗar Allah maɗaukin sarki a ashfaktum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaka dan wannan an shahe ta ne kahin a magana galibin malaman tafsiri an shahe ta kahin kowa ya aiki da ita cewa duk in za a gana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gabatar da wani abu na sadaka wannan malamai sun ce an shahe ta kahin a aiki da ita hadisi na 350 al-imam yake cewa haddasana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an salih ibn kaisan an urwa ibn zubair an aisha ummul mu'minin daga aisha ummul mu'minin qala take cewa faradallahu ta'ala salata hina faradaha raka'atayn raka'atayn Allah ya farranta sallah lokacin da ya farranta ta raka a biyu fil hadir wa safar a cikin zaman gida da bulaguro fa uqirra salatu safar sai aka tabbatar da sallar zaman bulaguro raka ta biyu wa zira fi salati hadar sai aka kara a cikin sallah ta zaman gida kenan ita sai aka kara ta ta zamana siye da wannan biyun al-imam al-bukhari ya hudu hadisin nan a guri hudu wannan shine guri na farko sai dai maganar nan ta Aisha akwai cin karo da juna ta ci karo da hadisin ibn Abbas da yake cewa furidat salatu fil hadr arba'a wa fi safar raka'atayn wanda muslim ya huddo shi an farranta sallah asalin farranta ta raka'a biyu ne ita wannan Aisha tana abin da take nihi mun fahimci hadisin da yego tana nihin asalin sallah farranta ta can cewa su azhar su la'asar wanda ake ma kasur ma'ana azhar la'asar da isha dukkan su raka'a biyu ne can asali aka da zaman gida da bulaguro daga baya sai aka ƙara ta zaman gida ta zama hudu sai kuma ta bulaguro ta zamana guda biyun ta aka barta a yadda shar'antuwa take ta farko abinda Aisha take ni kenan hadisin da Bukhari ya kawo to amma yace ya ci karo da hadisin Muslim da ke cewa Ibn Abbas ya ce an farranta sallah a zaman gida raka'a hudu a bulaguro kuma raka'a biyu kenan wannan ya ci karo da wancan ya ce amsa shine tana yiwa mu haɗa kan hadisin Aisha da hadisin Ibn Abbas da abin da zai zo ya ce an lazumta ma hanafiya ka'ida su cewa za ta arar da ra'ayi kenan wannan magana haɗa kansu zai zo nan gaba saboda akwai babin su mai zaman kanshi abinda aka lazumta ma malaman hanafiya shine ka'ida su cewa za ta arar da ra'ayi sahabi ruwayatahu bi annahum yaquluna al-ibratu bima ra'a la bima rawa idan magana sahabi ta ci karo da aikin shi abinda ake nura shine abinda ya gani ba abinda ya rawaito ba kenan abinda ya aikata ya amfani da aikin shi sai ce to anan gurin sun saba ma ka'idar su ya tabbata daga Aisha cewa ta kasance tana cika sallata a bulaguro sai ya yi nuni akan cewa abinda aka rawaito wajen ta ba tabbatacce bane amsa shine cewa urwa wanda ya ruwaya da gare ta yana cewa lokacin da aka tambaye ta game da cika sallah a bulaguro ta ce ita ta yi tawilin hadisin Usman ne akan wannan sai zamana babu cin karo tsakanin ruwayata da kuma ra'ayinta ruwayata sahihiya ce idan sahabi tabi'i masala sahabi ya rawaito wani abu ya rawaito hadisi mukhalafatu sahabi bi marawa wannan masala ce sananna a malaman usul fiqi haka nan a wajen malaman hadisi sahabi ya rawaito hadisi kuma sai a ga aikin shi ya saba ma wannan hadisin wanne za a dauka aikin shi ko kuma abin da ya rawaito to sun yi sabani shi yasa ake samun sabanin malamai duk wani abin da ga malamai sun yi sabani kowa ya gina abin ne akan asalin shi wasu sun tafi akan cewa a ɗauki aikin shi wasu sun tafi akan cewa a ɗauki wannan kin shi magana shi tana yi wa aikin ya zama laruri ne ya ce muku masalan a yi kaza an shar'anta kaza kuma shi sai ki aikatawa tana yi wa an ka tambaye shi yana da dalilin shi wanda shi khas ne nashi ko laruri ko rashin lahiya ko wani abu da wanda wannan bai bayyana ma kowa ba amma faɗa kuma hakanan shi ma annabi alaihi salatu wasalam cin karo tsakanin hadisin takariri da hadisin wannan wanda buhusu ne suna nan jingin malamai suna ta yin su sanannen mas'ala ce a wajen malamai anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara cikin hikayoyinmu da zan mu kawo yau zan mu ga mutum na ɗari na shiga mujallar na biyu don saboda tsakure ne duka mutum na ɗari bakwai da arba'in da biyar shine abu muslimul haulani allah mashi rahama babban malami mai sananne muhammad bin ziyad daga abi muslim ke cewa annahu kana iza gaza ardun rum ya kasance idan su tafi jihadi ga ƙasar Rumawa, famar rube na harin, za su tai sai suka wuce wata ƙatuwar ƙorama. Ƙalu sai suka ce, a juju bismillah ku wuce da sunan Allah. Ƙala sai ce wa yamurru baina aidihim sai ya wuce tsakanin su ƙala fa yamuruna bin naharul gamir. Me ake nihi da gamir? Mun gan shi a musallas. Alma'ul gazir. Algamru ma'an gazura shine ruwa wanda yake mai yawa ya ce ƙorama ce mai ruwa mai yawa faru ba malami bulugur da babu illa ilo rukabi so da yawa ma za a ga ruwan bai wuce ba sai idan kafa au ba da zalika ko wani bangaren wannan ko kuma kusa da haka abu musulmul khawlani ma'ana in za su wuce kamar ruwan maliya wannan ko kuma katon korama wadda tahi wannan ma sai ce musu kawai ku biyo bayana suna biyowa bayan shi duka kowa sai ya taka ya wuce kamar babu ruwa da ce ruwan duka zan mu wuce ba zai wuce mana idan kafa ba idan sun wuce sai ce hal zahaba lakum min hushai a cikin ku akwai wanda ya badda wani abin shi yace duk wanda wani abin shi ya bace cikin kayan shi ni zan rama mishi shi fa alqa ba'dhum kenan idan saboda yana tabbas kin Allah ya mishi garanti Allah madaukin sarki zai karba mishi su wuce akan haka nan zai ce musu kowa ya wuce saboda in kana kwashe da kaya ruwa in ya cinye ku ai dole wasu abubuwan za su ɓace to dan ya nuna musu garanti ce musu yake mu wuce in duk wani abin da kayan shi suka ɓace ni zan rama mishi yace sai wani ya gefa sanhon shi da gangan a ciki yayin da aka wuce sai ya ce mishi ai sanho na ya ya ɓace cikin ruwan nan sai ya ce mishi ittabi'ini biyoni fa izal mikhilatu ta'allaqat bi awad bi ba'd awadin nahar yace sai ga wannan kin nan gashi nan sanhon nashi gashi nan ya fito a bakin ƙofa korama can suka ɗauke shi kenan da izgili ya yi ne ya mushi ma ya karya tashi Allah ya hudda shi Usman bin Atha daga baban shi yake cewa wata mace ta ce imra'atun abi muslim mata abu muslim al-khawlani ta ce mishi ya aba muslim laysa lana daqiq ta ce mishi yau ban mu da garin abinci qala in dake shay yace a wajenki akwai wani abu qala sai ta dirhamun bi ina bihi gazalan akwai dirhami guda wanda na saida ga wannan zare na da shi kala sai ce masa ibda inihi wa hatir jirab dauko mini shi kuma ki dauko mini jika sai ya shiga kasuwa yayi tsaye a wajen wani mutum mai sai da abinci ya tambaye shi ya ce mishi ya aba muslim tasaddaq alai yana tsaye sai wani mai bara yayi tsaye ya ce aba muslim ka yi mini sarka fa haraba minhu afa ataha anutan akhar fata bi ahsa'il sai ya guje mishi dan saboda inda nashi ne doka zai ya bada ba nashi bane na matashi ne zai doka ya jawo rikici ya bada shi bayyana ita ta ba da ta nema ma cewa ba su da abinci kuma da kudin ta za a nemo ya je yi sarga inda nashi ne ko wata wata bai zai dauka ya bada amma da gaba nashi bane sai tsere ya je ya bace ya shiga wani shago sai wannan mutum da ya bi shi ya zo ya ci karama Allah abu muslim ka yi mini sarka yayin da ya kai shi karshe sai ya ɗauki dirhamin nan ya bashi sannan ya ɗauki jikan wannan da ya taho da ita ya taho shi gida yana tsakiyar zawwa kan hanya sai ya cika ta da ƙasa sannan ya zo wajen kofar gidan ma'ana don ka shigowa shi ta farko ma ta ganshi ta ganshi hannu ba komi daga shigowa a tana rikici sai ya zubo ƙasa in ta gade da ɗan nauyi wa tana shi ba ta bar shi ya zaman shi fa na karal baba ya kwankwasa kofa wa qalbuhu mar'ubun min ahli zice shi cike da tsoro game da iyalan shi da saboda kuɗin ta ne yayin da ta bude mishi kofa sai gefe wannan jikak ya tahiye shi yayin da ya bude da ta bude ta ce gari ne hori har cike da gwanin kyau ha a tankaɗe fa ajinatu khubza sai ta yi ta yi kullu ta kwaba ta yi khubza yayin da dare yayi can gurin sai Abu Muslim ya zo ya kwankwasa koha yana nihin tunda shi kasa kawo yana nihin ya komo cikin dare ayi bala'in da za a yi yayin da ya shigo ya zo gaban ta ga ta kawo mishi abinci mai kyau kuma da gurasa sai ce mata ina kuka samu wannan sai ta ce mishi daga garin da ka zo da shi daga nan sai ya fahimci cewa karama ce Allah ya bayyana mishi sai ya fashe da kuka kasar da ya ɗauko ita Allah mai da ta gari dan shi yake cewa Abu Muslim al-Khawlani ya kasance idan ya fita daga masallaci zuwa ga gidan shi kabbara ala babu manzilihi sai ya kabbara a kofar gidan shi matashi ma sai ta yi kabbara idan tana tsakiyar gida sai ta amsa mishi yace fa iza balaga ila baiti yi kabbara idan ya je tsakiyar gidan shi sai yi kabbara sai matar shi ta amsa mishi sai ta tahi shi fa kabbara inda babu darihi ya yi kabbara a kowa gidan shi wata ran kamar yadda ya saba kenan kamar kwankwasa kyaure maimakin ka kwankwasa kyaure sai ya yi kabbara don kai ta yadda lokacin shi a banza kwankwasa kyauren ne yake yin kabbara ita kuma sai ta san cewa ya zo ita ma ta yi kabbara ma'ana cewa ga nan zuwa bude maka nan kai ta yi abu komi ya kasance a kan Allah aka ɗora abin ya ce falam yi jibuhu ahadin ya kwankwasa ba ya yi kabbara babu wanda ya amsa mishi yayin da ya shigo tsakiyar gida walhaji ya gida babu wanda ya amsa mishi kamar yadda aka saba yayin da ya shigo gida ya yi kabbara babu wanda ya amsa mishi ya kasance idan ya shigo cikin gida matar shi sai ta kama ta hudda takalman shi ta ɗauka ta je ta aje ta ɗauki mayahin shi ta je ta aje ta nan ta zo mishi da abincin shi sai ya shiga gida nan babu hutula sai ga matar shi tana zamne munka tana tsatsaga sanda a hannunta sai ya ce mata me ya same ki ya ce an tilaki manzilatin min mu'awiya ta ce ta ce mishi an talaka manzila min mu'awiya kai ga ka kana da matsayi a wajen mu'awiya gwamna kana da matsayi kana da daraja kuma gashi wa laysa lana khadim gashi ko bara ban mu da da ka tambaye shi cewa ya kawo mana bara kuma ya baka wani abu fa qala sai ya ce duk ya Allah ya san ba halinta bane ya ce ya Allah duk wanda ya shigo ya bata mana matata ya Allah ka maida shi makahu saboda ya san cewa ba halinta bane wani ya shigo ya kitsa mata shirme kala sai ce wa qad ja'at mar'a qabla zalik sai ashe akwai wata mace da ta zo gabanin wannan sai ta ce ita ta zo ta gaya mata wannan nafsin magana ta ce mijinki yana da matsayi wajen muawiya kuke tsaya cikin irin wannan rayuwa ki roƙa ki ce mishi ya tambayi gwamna ya kawo muku abun nan ku rabu da yunwa ya ce fa baina tilka mar'a a tsakanin ana cikin tahiya wannan macen tana cikin gidanta kawai sai ta ga irin ta yana dindimi yana dindimi sai da ta ji irin ta ga baki ɗaya ta bace ta ce ma yaran ta dafi at sirajikum hutula ta ku ta ta ce ma diyanta hutula ta ku ta ta dishi babu haske suka ce a a hutula tana kunne mamma fa arafat zambaha sai ta san cewa zunubin da ta yi ne ya kama ta ta ce ta bata ma abu muslim al-khawlani mata shi sai ta zo zuwa ga abu muslim tana kuka tana roƙon shi ya roƙan mata Allah Allah mai do mata idanta sai ya ji kanta ya tosaya mata ya roƙa mata Allah a nan gurin da idanta ta koma gida wannan yake nuna mana bayan Allah sun yi biyayya ga Allah maɗaukin sarki kuma Allah maɗaukin sarki ya ba su matsayi ya ba su kima ya ba su daraja zaburaswa ce wannan a gare mu akan riko da dokokin Allah da kwatamta abin da muke karanta don saboda ba komai ya kai su ba suka samu matsayi da martaba wajen Allah sai kiyaye wasu kuma da ƙoƙarin aikata abin da suke karanta.